صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا عشرين بقوي haka ne ko? ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha shidda a watan daya shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan na ne muka kwana na? cikin tarawih ne muke ku kuma mummuci na? a wani ciki a siyamu alkiyam shi ko ba shi ba mu ce shi wannan ita ka san ni ni ba ni da shafi shafi na ba irin naku bane yawwa ina ga ana ce ma mai karatun alkur'ani ikra ka karanta alkur'ani warqa kuma ka hau ma'ana ka hau darajojin aljanna ka hau wuraren aljanna gidajen aljanna warattil kuma ka yi karatu a hankali ba tare da sauri ba kama kunta turattilu fi dunya kamar yanda ka kasance kana yin karatu a hankali a hankali a rayuwar duniya fa inna manzilataka lalle masaukinka a cikin aljanna inda akhiri ayat yana nan wurin karshen ayat da ka iya karantawa rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ولأحمد نحوه إمام أحمد ما يرويته إلشي عن أبي سعيد لقى أبو سعيد يأتي ويسأل بكل آية درجة da kowace aya da ya karanta yana hawan daraja yana hawan bene gida daga cikin gidajen aljanna na sama hatta ya ƙura'a akira ayatin minhu har sai ya karanta ƙarshen aya daga alƙur'ani wanda mutum ya iya karantawa waɗannan suna yin nuni akan falala ta yi na yi karatun alƙur'ani mai girma da ya kamata musulmi ya dage da yawan yin shi kowane lokaci mutum zai samu lada mutum zai samu ƙarin girma wurin allah subhanahu wa ta'ala malayin cewa lam ka sani annal mu'mina lalle shi mai imani ishtami lahu fi shari ramadan yana tattaruwa gare shi a cikin watan ramadan jihadani jihadi guda biyu kokari guda biyu yake haduwa da mutum a cikin watan ramadan jihadun li nafsihi kokari da mutum zayayi mazuciyar shi bin nahari da rana ala siyami akan azumi za ka yaƙi zuciyarka ka murkushe ta ka taushe ta kaga kayi azumin nan lami lafiya ka fara shi lafiya ka kai shi lafiya ba za ka saki jiki kai ta kalle-kallen wasu abubuwa ba haka ba za ka saki jikinka kai ta ɗumumuwa ba ko kai ta sauraron kowane abu ba wannan yana cikin yaƙar zuciyarka kana azumi zuciyarka tana iya sa ka kalli abubuwan da Allah ta'ala bai halatta ba kallon su ba ko kuma sauraron abubuwan da Allah bai halatta ba sauraron su ba ko kuma faɗa abin da Allah subhanahu wataala bai yarda ka faɗe shi ba to kaga nan ma wani kokari ne za kai sai ka yaƙi zuciyarka ka ga ka fara azumi tun da safe har lokacin shan ruwa ka kare lafiya in ba haka ba in zuciyarka ta ci nasara a kanka sai kai ta dumumuwa sai kai ta kalle-kalle sai kai ta sauraron abubuwan da wato addinin musulunci bai baka daman yin su ba ko kuma ba ma ka azumi an hana ka su ballantana cikin ibada kake muna ganewa kamar mutum da yana sallah bakin hanya ba gani da abin da wa ake yana yana abin nan yana kallo duk masu wucewa masu kai da kawo yana kallon su yana sallah kaga sallah aka yi ko kalle kallon kamar mutum ne ana sallah yana sauraron abubuwan da suke wucewa bushe-bushe da kaɗe-kaɗe da dumumuwan da ake yi ana ƙara sallah ka ce ka na ji mai maganin nan waya ce akwai maganin ka ba sallah kai ko sauraron mai tallan magani to haka shi ma azumi in ka fara shi ka kiyaye ganinka ka kiyaye sauraronka ka kiyaye bakinka da hannuwanka da ƙafafunka daga duk aikata abin da Allah subhanahu wata'ala bai so ka aikata wa jihadin billaili alal qiyam sannan kuma ga kokari da mutum za yi da daddare akan tsayuwa ta dare akan ibada ta dare da mutum za yi tashi bauta ma Allah subhanahu wataala kaga ran ma sai kai kokari kai da azumi kai da kishirwa da yunwa kaga labaita kuma cikin dare yaushe ka huta kuma yaushe ka tashi kuma ga sahur na jiranka to duka sai ka yaƙi zuciyarka sa'annan duk waɗannan abubuwa za su ma sauki wannan jama'a baina hadaini jihadaini to duk wanda ya hada tsakanin waɗannan jihadin guda biyu wannan kokarin guda biyu wa waffa bi huquqihima kuma ya cika masa haƙoƙinsu wa sabara alaihima kuma yayi haƙuri akan waɗannan jihadin guda biyu wuffiya ajruhu za a cika mashi ladan shi bai zai hisab ba tare da hisabi ba kamar ita lada azumi babu wanda ya san lada nawa ake bada wa sai Allah da haka duk wanda ya yaki zuciyar shi da rana cikin dare ma ya yaki zuciyar shi kuma ya ci nasara akan ta yayi abin da ya dace da abin da ya kamata a cikin waɗannan kwanuka masu zuwa na azumin Ramadan, lalle mutum, wato Allah ta'ala zai ba shi lada ba tare da hisabi ba. Saboda cikin azumi akwai haƙuri, daga cin abinci, daga shan abin sha, daga duk wani abu ma, sai ka yi haƙuri, in baka yi haƙuri ba, to sai ka saki jikinka kai ta aikata waɗannan abubuwan. Amma idan ka yi haƙuri shi kenan, ko kuma haƙurin ake so musulmi ya yi. Allah ya sa mu dace. Qala kabun Kabu yace yunada yawmal qiyama ko kuma yunadi yawmal qiyamati munadi wani mai gangami zai yin gangami ma'ana wani mai kira zai yin kira yawmal qiyamati ranar alqiyama yace inna li kulli harithin lalle dukkan wani mai noma yuta bi harsihi za a bashi kyauta saboda noman shi da yayi wai zadu kuma za a kara mashi mai noma a nan wurin ana nihin duk wani mai aiki duk wani wanda ya sha wahala ya bauta ma Allah subhanahu wataala ka san noma akwai wahala cikin shi akwai tada jijiyoyin jiki yawa akwai dukawa akwai motsa hannuwa akwai motsi da kawafuwa akwai wahala da cikin shi sannan ga kuma aljihu shi ma ya galabaita to Allah subhanahu wataala ya kamanta mai aiki na ibada da manomi wanda yake noma saboda abin da ke hada shi ne wahala da ke akwai cikin kowane alaƙar su kenan Allah ce man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harth wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib duk wanda yake neman duniya da aikin lahira Allah ta'ala ya ce za mu bashi abin da yake so na duniya da amma ranar lahira bai da komi wanda kuma yake nufin ya samu kyakkyawan sakamako da wahalar da yake sha a duniya yana bauta ma Allah Allah ya ce za mu ba shi kuma mu ƙara mashi shi ne nan aka ce inna li kulli harithin yuta bi hadhihi inna kulli harithin lalle dukkan wani manomi ma'ana duk wani mai aiki yuta za a ba shi ladan shi bi hadhihi saboda noman shi da yi ma'ana saboda aikin da yi wa yuzadu kuma ma a ƙara mashi wa yazidu min fadlikin yalla ya kara musu daga falala a kara irin gyara da ake to gyaran Allah kau ka sai ba irin gyaran mutum bane to za ba ka ladarka kuma a gyara maka ranar lahira a ce ga ladarka ta aikin da kai a duniya sannan kuma ga gyara kowa cikin mutane duk za a mai irin wannan gyaran غير أهل القرآن والصيام أما بند ما أبوتا القرآن بند ما أبوتا أزم ويقال أجورهم سوزا بس لا دسوا بغير حساب فترد حسابي ما mana ranar alkiyama duk mai aiki za a cewa ga lada aikin ka ka samu lada kaza sai an baɗi adadin ladar da ka samu amma banda mutunan da ya dage da karatun alkur'ani dare da rana na ta karatun alkur'ani mai girma ban da shi nan da mutunan da ya azumin shi lami lafiya har ya kare ya dage akan azumi kuma ya dage akan azumin nafila yana yi to wannan shi za a ba shi ladar shi ba hisabi kawai sai dai a kwaso a ce ga ladar ka sai an haɗi ba wa yashfa'ani lahu inda Allah azza wa jalla sa'annan kuma da ƙur'ani da azumi za su yi ceto gare shi a wurin Allah. Kaji, ƙur'ani zai yin ceto, haka ma azumi zai yin ceto ga mai shi ranar alkiyama. Kama fil musnadi, kama fil musnadi kamar yadda ya tabbata a cikin musnad, an Abdullahi bin Umara, radiyallahu anhuma. Daga Abdullahi da Umar Allah ya ƙara masa yarda, an Nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi ziyara yawancin Allah su kara tabbata a gare shi as-siyamu wal qiyam da azumi da tsayuwa ta dare yashfa'ani lil abdi yawm al qiyama za su yin ceto gaba wa ranar alkiyama yaqulu as-siyamu azumi zai cewa ay rabbi ya ubangiji Allah manatahu ta'ama wa sharaba na hana shi abinci kuma na hana shi sha abin sha وشاوات المحرمات بالنهار kuma na hana shi aikata shawoyin shi da rana waɗanda aka haramta mishi saraka da rana bai ci ba bai sha ba kuma ya kaurace ma iyalin shi wa yaqulu alquran alqurani shi kuma sai ce manatu wan nawma bil layli na hana shi kwana cikin dare me yake saboda tashi yake yana tsayuwa da ni tashi tsaye yana sallar dare yana karanta ni ni alqur'ani wa shaffini fi Allah ta'ala ka bani ceto a cikin shi wa yushfa'ani sai a ba su ceton wannan bawa saboda haka wannan ma yana nuna falalan karatun alqur'ani da kuma falalan azumi ma azumin da zai ceci mai shi shine azumin da mai shi ya kare kanshi daga aikata abubuwan da Allah ba ya so aikata. Ba wai kawai azumi ba. Ba irin yadda za ka yin azumi ka ɗauke shi kamar wata al'ada ba, kamar wani abu ne an saba. Kaga mutum na azumi mai yake shagalta da subhanallahi wa bihamdihi ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكما لا إله إلا الله وكما اللهم صل على محمد وسلم ما muke shagalta da waɗannan zai shagalta da mugun dimi tun da saye ta mugun dimi majalisa inda yake zama ita ai ta hira hira kenan har sai azumi ya kare to kaga wannan ba daidai bane cikin dumumin nan da yake yi dole sai an samu yayi wani mugun dumi ko ya su ma waɗansu mugayen dumumuwa ko na gamci ko na batsa ko na zagin mutane ko gulma sai an samu cikin wannan kuma kankana azumi kaga baka yi daidai ba ko kamata yayi ka mai da hankalinka ba ana ka hira ba yawwa kana wurin dinka kuma ana hira in ka ji hira ba ta da kyawu ka ce jama'a azumi yake yawwa amma ku yi hira ku ta karuwa ta ci gaba da rayuwa babu wanda ya hana amma shiga hakokin mutane da dumumuwan da Allah ta'ala ba ya so a yi su to mai azumi bai kamata ya shagalta da su ba ba gaba sai su rage mai matsayi wurin Allah subhanahu wataala wasiyamu azumi yashfa'u yana yin ceto liman mala'ul muharramati kullaha ga wanda azumin ya hana shi aikata abubuwan da aka haramta mai dukkan su gaba daya bukaji fa inna man shawala lahu inda Allah yawmal qiyamah domin azumi zai mai ceto ranar kiyama a wurin Allah ya kulu azumi zai cewa ya rabbi ya Allah mahalici mana'tuhu shahawatihi na hana shi amfani da shawoyin shi fa shafi'ni fi ka bani ceto a cikin shi wa amma man bayya siyamahu amma wanda ya wulakantar da azumin shi ya tozartar da shi ولم يمنعه أزم بهنا شبا مما حرمه الله عليه daga abinda Allah ta'ala ya haramta shi a kan shi fa innahu jadiru an yudraba bihi wajhu sahibihi to lalle wannan mutumin ya dace a mare shi da wannan azumin nashi kaji wanda ya bata azumi bai duke shi da daraja ba to ya dace tunda bai san daraja shi ba ranar alkiyama a mare shi da azumi a baya kashi da azumi ai ya kamata ko saboda bai san alhurma azumi ba bai san matsayin shi bai san darajar shi ba wa yaqulu lahu kuma ya dace azumi ya ce mashi dayyaka Allah Allah ya tozartar da kai kama dayyata ni kamar yadda ka tozartar da ni sau da haka mai kiyaye alwar azumi war wasa da ita awa an ka ji ba ka iya yin faɗin alheri ko wani abu ne muri kai kwanci kai ta baccinka in ba ka da wani aiki da zaka taya kai haka kallon ka in ka san ba za ka kalla abin da yake alheri cikin kallon ka ga waya ba ko ga kwa abin nan na'urarka yanar gizon ka ko kuma abin nan talabijin da ke cikin gidanka in ka san ba za ka kalla abu mai kyawu ba to ka kashe garbancin ka kawai to kana azumi kuma ana rubuta masu zunubi kaga an yi ba ai ba kenan to wannan dai yana daga cikin tozarta azumi kallon abinda Allah ta'ala ya hana ka kallo ko sauraron abinda Allah ya hana ka saurari ko faɗin abinda Allah ya hana ka faɗe shi mu kiyaye alhurma ta azumi ibada ce mai girma ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه wanda ya kiyaye girmama alhurma ta Allah Allah ya ce wannan shine alheri ga mutum wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub duk wanda ya girmama ibadodin da Allah ya ce ayi kamar sallah ka ba ta girma kamar wasa da idan ka shiga cikin sallah ka san cikin sallah kake kawai kana ganawa da Allah mai girma sanatu alladhina fi salatihim khashi'un kana zuwa cikin sallah kamar ce da duk duniya gaba daya saboda kana gaban Allah mai girma haka in kana cikin hazi kamar ce da komi ka zanke tunanin wannan ibada din dama ce ba wataƙila wasu mutane da kuka yi ba azumin tare da su bara duk bana ba su nan ko a cikin sako waɗanda Allah ya ɗauki kaga an baka dama kenan kai ba ɗauke ka ba su sun tafi sun ƙara azumi shi kenan in sun yi daidai za su samu gida aljanna in ba su yi daidai ba da su da Allah yanzu kai ta rage ma kaka da ranka kuma kana wasa da lokacin ka kaga bai kamata ba ko qala babu salaf sashen magabata yake cewa idza tudira almu'min idan aka zo daukar ran mai imani yuqalu lil malaki sai a ce ma mala'ikan da ya zo daukar shi summa ra'sahu ka sinsina kanshi ka ji wani irin kamshi ke ga kan kowane irin wari ke ga kan sinsina kanshi shikenan sai malaika ya sinsina qala sai ce ajidu fi ra'si alquran ina jin kamshin alqurani a cikin kanshi kaji wa yuqalu shumma qalbahu sai a ce ka sunsuna zuciyar shi wa yaqulu sai ya ce ajidu fi qalbihi siyama ina jin kamshin azumi a cikin zuciyar shi fa yuqalu sai a ce mai shumma qadamai ka sunsuna kafafuwan shi wa yaqulu sai ya ce ajidu fi qadamaihi alqiyama ina jin kamshin tsayuwa a cikin kafafuwan shi daji yana sunsunawa yana ba da labari yana sunsunawa yana ba da labari wa yuqalu sai yace hafiza nafsahu wannan bawa Allah ya kiyaye kan shi hafizahu Allah kuma Allah zai kiyaye shi haka yi kokari ka zamanto daga cikin mutanen azumi mutanen qur'ani mutanen tsayuwa cikin dare domin ka samu wannan shaida a ce an so su na ka ba wari kake ba kamshi kake kuma kamshin na alkur'ani kamshi kake na azumi kamshi kake na tsayuwa kenan wani za a sun su na shi aje na wari ko ba haka ba cikin kan shi ba komi sai sai abubuwa ba alkur'ani cikin kan ya bata rayuwar shi ta abin da muke yi duk dai rayuwar da muke nema duk dai tana nan karkashin qur'ani da abin da muke nema mu je mu dawo karshe dai za ta in ka mutu ma mabutan qur'ani ake nemo su roƙa ma gafara Allah to ka gyara ma kanka mana tun tun ba zo nema maka gyara ba yi kokari lokacin da aka zo nema ba gyara da ba Allah hakuri kai da ma ka yi kokari cikin rayuwarka ai ba karama alfahari bane a ce an san suna ka an ji kana warin kana kamshin alkur'ani ana saboda kullum sai ka karanta shi in baka yi da safe ba ka yi da rana in baka yi da rana ba ka yi da daddare kuma alkur'ani ka bar tunanin cewa dole sai ka sauke shi ko kuma dole sai kana cikin waɗanda suka sauke suka karance shi a'a tun musulmi yana karami ya yi karatu ai wannan karatun da aka koya ma kana yaro kai ta maimaita shi muna ya Allah subhanahu wataala bai rina aikin bawa ko ya ka Allah ta'ala karba yake ko kun wallahi ka karanta ka karanta ta kawa goma ka karatun qur'ani ka karanta kulawa zai su guda biyu waɗannan duk surorin nan na kasa kusan kowa ya iya su ko ba haka ba daga alamtara kai ba zuwa min aljannati wan nas wannan karatu ne da kusan kowa ya iya ka rike shi ko ba azumi ba kullum kai ta karantawa da sayan ka tashi karanta daga alamta da kai zuwa min aljannati wan nas shikenan kai wanda bai yi ba kuma kai ma qur'ani ka karanta kuma gurgurda abin da ka karanta gurgurda ladar da Allah subhanahu wataala zai baka yawa ai kowa da irin da gurgurdan abin da ke gare shi yake shagalin shi ko ba ka amma duniya ce ka ce ba ka rayuwar duniya saboda baka da kudi irin na suwa ne ba rayuwar kake ba ko haka shi ma harkar imani daidai inda Allah ya baka daidai wannan wurin zaka amfani da shi kakkare na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ka rera komai daga cikin harkin alheri ko yaya yake kakka kaskantar da shi ka can nan dan kaɗan ne in ne bi za ta samu a'a Allah subhanahu wataala Allah ne mahalicci mai gode ma bawa abin da ya aikata. Nan aiki ɗan kaɗan in kai Allah subhanahu wataala bai rena ya ce ni za ka raka a biyu ga mutane da na raka a dubu. Shi Allah ba haka yake ba an sa yake. Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiran najaratun bi jaratiha kan makwabciya ta rena alherin da za ta yi ma makwabciyarta. walau firsa na shati ko da tafa akuya ne ko da mijinta ya yi an yanka rago sai ta babbake waɗannan takonnin kawawan na rago ta ɗan gyara su kawai da ai yare na jaraba su ko yanzu an barcin tako yanzu ma take ko ka gani abu ne mai kyau ko da shi ne mana ko da yaya ko da tsoka ɗaya a aika mata a ce na rago muka yanka ga yanan da Allah kuma ya kudan ko shi ne kakkarin lada ba ka samu sau da ba su kare bane akwai mutane da yawa akwai dangi wadda ka an lallaba ga abin da ke je ka samu ko wannan ne kake ce ka yanzu ai, mu yanka rago ba da tsoka guda gaskiya gara a bari A'a. idan ka yi Allah subhanahu wataala sai ya baka lada shi Allah ba mutum bane awa yanzu ita wannan ana iya kai mata wannan naman ta rike ta gara mutane in su wancan rago suka yanka diwa abin da ta baka to shi wurin Allah tana an biya an biya kuma wannan tsoka za a yi ta za a yi ta girmama ta kullun ladarta har sai ladarta za ko ba kamar ragon shi Allah haka yake amma kaga ba an bashi ya tsaya yana ta Saboda ka shi alheri ba ya kadan. Kakkare na shi, in ka rena shi to shi kenan. Ka rena aikin alheri. Kuma shaidan da ya rude ka yace kakka in kayi mi za ka samu. A wurin Allah lada za ka samu mai yawa. Allah ba mu lada mai yawa. Wa kadhalika alqur'anu haka nan ma alqur'ani inna ma yashfa'u alqur'ani yana yin ceto ne liman mana'ahu an-nawma ga wanda alqur'ani yana shi kwana bil laili da daddare. Kaji. wanda alkurani yana shi bacci da daddare to shine alkurani yake ceto mana yana ka bacci ka tashi cikin dare kana sallah kana karatun alkurani domin in an tashi sallah ana karanta fatiha da sura ko da waga fatiha sura abin nan qur'ani ce sura ma alkurani ce wani ya karanta gajere sura saboda ita ya iya wani ya karanta doguwa wani ya minti ɗaya tsaye wani ya minti biyar tsaye wani ya minti goma tsaye wani ma sai awa ɗaya tsayi dare tsayi wani kuma zai tashi cikin dare saboda yana jin tsayuwar ba daɗi ya buɗe alkur'ani ya ta karatun shi wani kuma zai tashi cikin dare ya ta tilawa ya tarata to karatun da Allah ya bashi cikin kai ya ta yi daga karfe uku ko daga karfe hudu har zuwa asuba wajen awa ɗaya da rabi kaga ya samu ne ya samu wajen izihi nawa kullum haka yake kaga alqur'ani ya hana shi bacci saboda yana son ya kai wurin Allah lami lafiya yana so ya samu matsayi a wurin Allah subhanahu wataala to wannan mutumin shine wanda alqur'ani zai cinta fa inna man qara alqur'ana domin duk wanda ya karanta alqur'ani wa qama bihi kuma ya tashi tsaye da shi faqad qama bi haqqihi lalle wannan mutumin ya tsaye da haƙƙin alqur'ani wa yashfa'u lahu alqur'ani sai ya ceto gare shi Allah ya sa Qur'ani ya cece mu. Zala ya ce ya kara Al-Qur'ani fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Ku yi ta yawan karatun Al-Qur'ani domin Al-Qur'ani zai zo yana mai ceto ga masu shira na Al-Qiyama. Wa qad zakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani mutum fa qala sai ya ce dalika la yatawassadu al-Qur'ana. Wannan mutum mutum ne wanda baya matashin kai da Qur'ani. ai la ya namu alaihi bai kwanta ba kan qur'ani to Allah baka alqur'ani cikin kanka ya sama shi ko to kamar in ka kwanta me ka kwanta kenan amma kai matashin kai da shi kenan daga kakka zaman to daga cikin masu tada kai da qur'ani su ta bacci yasa ya ta ga qur'ani Allah ba kuma kana nan kana ta kuka da cewa ka haddace alqur'ani ya ki tsayawa in ka rike nan can sai ya kurci in ka rike sai inda ya kurcin kuma inda ya rike shi ma sai ya kurci saboda tunanin ka tunda ka sauke da har da shi kenan ya zanna ba a haka yanzu ma aiki yake gare ka idan ka haddace alkur'ani akalla kana bukatar wasu shekaru biyar akalla kenan qur'ani ya zauna maka ya zauna maka akan duk lokacin da kake karatun shi kuma baka samun tangarda eh ba wai shikenan ya zauna shikenan a in ya zauna kuma dole kai ta mi da wani sati ka sauke shi to in ka zo cikin satin na wurin sauka shi da baka jin wahala ko babu inda zaka jin gargada ko ya rike ka ko ka koma kana diba alqur'ani kana bukatar waɗannan shekarun sa'an ya zauna sa'an nan kuma a ci gaba da aiki har zuwa wurin Allah subhanahu wataala manzara sallallahu alaihi wasallam shi ta'ahadul qur'ana ku kula da karatun alkur'ani mai girma fa fa wallazi nafsi bi yadi lahu ashaddu tafassiyan min al-ibli fi uqriha dan Allah yace ku ku ku kiyaye alkur'ani ku ku tsare shi ku rike shi ku ta karanta shi kuma dan Allah yace wallahi qur'ani ya silbe mai mai shi yadda yadda raƙumi yake silbe mai mai shi kaga za sa raƙumi sarkin gararan ba ne ba ruwan shi ya sama shari'a ta ce wato raƙumi ba a cinto shi yana da ruwan shi tare da shi saboda zai dade bai sha ruwa ba sannan kuma yana da takalmin shi ko ina sai ya taka lami lahiya sai shi ba a cinto shi in ka gan shi yana gararan ba sai ka kyale shi ba ka cintuwa yawa sai in kama za kai saboda ka abin nan ka nemi mai shi ka bashi amma ba dan ka mallaka ba ba a yi to raƙumi haka yake in kai tsaye da shi haka naka ne kuma shi ma ya san kai nashi ne to in yi kuka yi tsaye wuri guda ɗaya baka rike shi ba sai ta yi shi kawai sannu sannu yana tahiya yana gararam gararam gararam gararam sai ya bace maka kawai ga babbar tallan da aka zage shekarun baya ba tallan mai abarba mai raƙumi ya zo aka ba shi abarba yana sha ya sa igiya nan yana ɗiba haka bai san lokacin da ya haka ba igiyar ta sulɓe ya tahe shi sai da ya ƙara sha a bargo ta gwangwani ko da yake ɗiba ba raƙumi ya zuba da gudu wannan kwanan shiru ya zuba can kai raƙuman za ka gani zallolo ne ba yara suka ce raƙumi raƙumi zallolo kawo kuɗi in kai ka la ya namu alai wa yasiru kalwisada sai ya zamanto kamar mi zai zama to kamar matashin kai matashin kai bai zarci shi ake ce mai sada to kenan bai dace da makarantar alkur'ani mai girma ba a ce yana kwana baya tsayuwar dare da alkur'ani mai girma ba wa rawa ahmadu min hadithi buraida marfu'an imam ahmad ba ya rawaito daga hadisin wato buraida marfu'an inna alqur'ana yalqa sahibahu yawm alqiyamah lalle alkur'ani zai game da ma'abucin shi wanda yake karatun shi ya bada gaskiya da shi zai game da shi ranar kiyama hina yanshaqqu anhu qabruhu ranar da ko lokacin da kabarin mutum yake budewa da mutum ya hito daga cikin kabarin nashi amma na ana yin busa kowa ya hito daga kabarin shi to alkur'ani zai game da mai shi kan rajul shahibi kamar wani mutum wanda halitta shi ta canza ina shahid yani mutaghayyiran launa ina nufin wanda launin shi ya canza wanda da baki ne ya koma fari saboda jin daɗi awa kuma mutunan da zai tafi baki ne kasan shi baki ne zai shiga turai ko zai shiga Amerika, ko zai shiga kasashen larabawa bayan shekara ɗan ya dawo sai ga ya yi haske wani mutum nan fari ne amma wahala ta mai da shi baki da ya shiga waɗannan wuraren sai kaga sai kaga hasken shi ya bayyana wani ko mutum baki ne amma saboda daɗi madara ga ta nan baje-baje yana sha naman kashi ga yana ga yanayi mai kyau da inda ya shiga sanyi ne ba dole kaga jikin shi yana kasashen manyan kasashe kana shigar su kana shigar su tun ma baka zanna kasar ba da ka shiga kawai sai ka ga jikinka yana canza to da Allah ya ba su yanayi mai kyau tun daga nan ma ana maraba da kai yawwa ka zo inda za ka zama irin mu to mutagayyaran launin shi ya canza fa yaqulu sai alkur'ani ya ce ma mai shi hal ta'rifuni ko ka gane ni sai kullu sai ce alkur'ani sake ce mai ana sahibuka alladhi azma'atuka ni ne mutunan ka ma'abucinka wanda na sanya ka kishirwa fil hawajiri a lokacin tsananin zahi daga lokacin da rana ta je tsakiya lokacin bayan la'asar shi yake cima alhawajir wannan lokacin ko kuma daga lokacin da rana ta je tsakiya zuwa lokacin da aka kare sallar azhar wannan lokacin shi ake ce ma alhawajir jam'i ne na hajira wato tsananin zahi ta san ana rana ba lokaci mai zahi kamar wannan lokacin wanda ranar ce ta yi zafi kuma ta zo tsakiya inuwa ma babu duk ta bace to ni ne wanda na san ya ka kishirwa a cikin wannan lokacin da rana take yin zafi wa ashartu lailaka kuma ni ne wanda na hana daranka kai bacci a cikin shi ka san ba imani ba mutum na jin daɗin kwana kawai rabu da kwanan kaga ya tashi in ma ya ga kamar kwanan ya ki sakin idanun shi zai mi zai nemi wani abu yawan akwai shayi kusa da shi ya dora saboda dai mi saboda dai mutum ya samu lada ya samu kusanci wurin Allah duk abin duniya ka hakura da shi kasan sai imani wa kullum tajiri kuma kowane ɗan kasuwa wara tijarati ko min wara tijarati yana bayan kasuwar shi ko ba haka ba wani ya ce kowane tsuntsu yawwa duk ɗan kasuwa haka yake yana bayan kasuwar shi da wadda hirar da za ku yi su koyi wannan hirar saboda ya je inda za a yi karuwa ba kai ta mai wani dumin banza ba can wani ko ba haka ba to haka ya kamata duk mai imani ya zamanto kullum yana tare da imani shi kullum yana so a yi magana imani saboda mi saboda ya ƙara karuwa a cikin harkar imani shi ya ƙara samun kusanci ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fayyautar mulka biyamini sai a bashi sarauta da hannun shi na dama sarauta za a bawa za a ba mabucin alkur'ani mana za a mai da sarki saboda dan aljanna sarki ne walkul da kuma a bashi da waba bishimalihi ga hannun shi na hagu kaji waɗannan abubuwa guda biyu mutum zai sa za ka samu sarauta cikin aljanna abinda ake ma sarkin duniya ma wanda ya mallaki duniya gaba ɗaya ɗan adam ɗin da Allah ya ba duniya bai sai samu wannan abun ba Allah ya baka gidan aljanna wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce in kana so ka ga sarauta to ka kalli da aljanna nan ne zaka ganin mulki da sarauta ka ga abin da kake so an baka ga fadawa na Allah ya baka wai tufu alaihim wildan mukhalladun bi akwabin wa abariq wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yuzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hulun in kam talil lu'lu'il maknun ni ba ga gani fadawa ne wasu nan suna ta yawo da abin da kake so da abin da kake so za a kawo maka to za a ba dan aljanna sarauta kuma a bashi dawwama a ga duniya kana ya zama sarkin garin ku ko sarkin kasar ku amma kuma ba dindindin bane to akwai ranar mutuwar ka ka kare to aljanna babu ranar mutuwa balle ka kare ka mika ma wani sarauta kullum kana nan Allah ya barka dawwaman mai sa'annan sarautar duniya akwai ranar da za a za a ma za a ma abin nan za a tada ma karin baya za a ma bore a ce ba a su kuma dole ka sauka akwai ranar da wani zawa ya ce da Allah ka sauka dama wani ya hauda ka ni dama ba da suna ba sauka ya za ka yi dole ka sauka to aljanna babu wannan an baka ne ala dulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kuna so in nuna muku wato itaciya da in kun ci za ku dawwama da mulkin da baya tsuha shaidan haka ya yaudari annabi adam alayhi salam yace kun ga wannan itaciya ma na ha kuma rabbukuma an hadi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al khalidin Allah ta'ala bai hana ku cin wannan itaciya ba sai dan kada ku zamanto sarakuna ko mala'iku ko kuma saboda kada ku zamanto masu dawama ya Allah so yake ku mutu shi yasa yace kan ku ci amma da zaran kun ji kun zama mala'iku da zaran kun ji kun zamanto dawama mu fa kala minha فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولكن kenan za a ba dan aljanna wannan ma'abucin qur'ani za a bashi sarauta kuma a bashi dawwama sarauta ga hannun dama dawwama ga hannun hagu wa yudawu ala ra'sihi kuma sai a aza bisa kan shi tajul waqari rawani na natsuwa rawanin girmamawa kamar yadda ka san sarki a duniya me yake mashi an naɗa shi sarki rawani yake mai bayan na kowa ba nashi ya sha bamban da na kowa saboda shi sarki ne ba ka yarda ka zo fara da irin rawanin sarki wane kai kenan kana jayayya ko attaji shine mi shine rawani shi ake ce mataju tajuddini akwai mutane masu wannan suna ko taju ba shi ne yake cewa taju tajuddini ne sai jari dini ne ce mi kamar yadda shamsu dini sai a ce mi shamsu to taju shi ne rawani rawanin girma za a sanya ma mabucin alkur'ani mai girma sun mai yukalu lahu sa'ad na a ce ma mabucin alkur'ani mai girma ikra wasu ad ka yi karatu kuma ka hau sama fi darajatil janna a cikin darajojin aljanna mana hawa hawan aljanna wa ƙurafiya da kuma ɗakunan aljanna beraye ne ga sunan iyakar ganin ka naka ne ga ɗakuna barkatai ga sunan kuma su ma da naka ne ba na kowa ba ne daga kai sai iyalinka idan ka mutu tare da iyali to tare da iyalinka na duniya sai ku zanna kuma ga kari an baka idan kuma ka mutu dama baka ya wuri ba to ga sunan sai Allah ta'ala ya baka su a cika ma kowane daki kowane bene da matarka sama aikin kenan in ka wuce wannan ka ce wurin wannan in ka wuce wannan in ka kai karshe kuma ka dawo ba ka da wani aiki sai shi safa da marar da za ka yi kiri kenan babu komi ba wani abu da za a tsayawa ana yi kuma na na wata ibada ko na ba an kare ibada ga sakamako na ana girba ba su kishi ba su fada tsakaninsu suna son junansu ruban atraba mata ne masu tsananin junansu suna tsananin son junansu kuma suna tsananin son mijinsu kuma dukkansu wari ne ne dukkan su shekarun su guda ne babu wata wadda ta yi wata zama budurwa dukkan su daidai Allah ya daidaita su wa kawa'iba atraba dan mata ne bulu bulu jika jika masu kyau daga na faɗi wannan sai a yi kabara wawa fi sauri saboda haka mutum yana cikin hawa yana ta hawa ma dama ya ƙoro matuƙar dai yana karatun alkur'ani mai girma idan kana karatu to za ka yi ta hawa sama kan zan kara au tartilan da sauri mutum yake karatun alkur'ani ko ko tartili ko a hankali kake yi kaga wanda yake nuna halaccin karatun alkur'ani da gauga ya halitta tare da kiyaye ka'idodi bayan da ya halitta kuma ka karanta a hankali yawwa kuma abin nan ne zauki ne kowa da irin dandanan da Allah ya bashi da irin yanayi wani in bai karanta alkur'ani da sauri ba ji yake kamar bai karatu ba kuma yana mamaki ma za a karanta alkurani a hankali sannu sannu me yasa saboda shi bai iya shi ba wanda ya iya na saurin ya iya kamar yadda wani kuma sai ta mamaki ake karatu da sauri shi ba ya karatu da sauri gani yake ya karatu da sauri waɗansu kalmomi da waɗansu ayi ma shahi su zai to kowa da irin sai Allah subhanahu wataala saboda rahaman shi yasa mutane darajoji ne hawa hawa ne wurin karatun alkurani tunda ɗabi'ar mu ba iri ne bace ko to mun sha barban Allah ta'ala ya kara mana imani da Al-Qur'ani Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira wallahu ta'ala alam
ya samu daidai aka san
a ya ce mutum ne ya zo ya samu ka abin nan sallah ya samu da wasu abubuwa na sallah ko yana zaraka a karshe ce ya tashi ya ciko ya dai samu sarakoyi bai samu masbuki ne to ya tashi ya ciko sai ya ga kuma sun tayi bi sun tayi abin nan su jira taraukarwa wai yana ya koma ya bi su ba abin su saboda dama kabili ce ba ce bata kama ka ba da zarar an sallama sallah sai ka tashi kai sallar ka na'am
mutum ce wato mutum da zai yana so yi wanka da sabulu kuma ga wanka janaba ko wani ya gamata ya gamata ya gabatar mutum da yake so ya wanka na sabuni kuma ga janaba ta kama shi wanda ya kamata ya yi malamai suna sabani game da wane ya kamata a gabatar wasu suna cewa a ware na janaba sannan a yi na sabuni wasu kuma suna cewa a ware da na sabuni sannan a yi na janaba saboda wasu suna ganin in ka yi na janaba ka zo na sabuni kana yi taba al'auranka ko da ka taba al'amuran ka wankan jarawa bai kari ba alwala dai da kai cikin wankan jarawa ita ta kari saboda ka in zan samu ne mutum ya fara gabatar da abin da yake wajibi ka gabatar da wankan jarawa in ya so sai ka yi sai ka yi wankan sabulin ka dan ka taba al'amuran ka wanka bai kari ba abin da ya kari alwala sai ka sake alwala kawai ita kare za ka sake wa Allah ya samu dace
wani ɗauki malam mai yana da hukuncin mutumin da bai amsa shawarar matarsa sai yana cewa wato ai mata suna da karamin- karamcin tunani
wanda ya hukuncin mutumin da a baya aiki da shawarar da mata shi ta bashi sai ce ya karancin hankali da tunani gare su dama ita shawara ai ba lalle ne ba ko na- ko namiji ya baka ita ba lalle ne ka dauke ta ba amma dai yana da kyawu cikin kyakkyawan zama ne da jin daɗin zama da iyalin ka ba da shawara Yau, kuma in ta baka shawara ba cewa zaki da Allah ba ki sa abin nan ke ba shi kenan sai ka ce ya gaskiya mun shawara ta yi mai shi kenan ma abinda take so ta ji gare ki ba ba so take ta ji ka ce to da shawara ki za a yi za a yi ki ba ga ka ba ta kai ka ba amma kada na kana neman shawara din saboda haka cikin girmamawa ka ce gaskiya kin ba ni shawara mai kyau shikenan in Allah ya sa tana so ta ji za a yi aiki da shawarar ta ta koko in ta waye ka sai ka ce ina nan ina ta shawartar mutane bayan shawarar ki ma ina kin san abubuwa ba a gaugawa shikenan saboda in ma za ta damu in ka ce mata wallahi baban mu ya bani wata shawara ka ga dole ta hakura ai ko mata daga sama ba ko kuma ka ce mamman mu ta bani wata shawara sabanin irin taki shikenan ka ga dole ta hakura yawa ko kuma ka ce a a gidan ku na jima na shawarci mamman ku ka ga dole ka saki ita yawa to saboda haka a, mata suna da karancin hankali amma kuma duk da haka nan saboda daɗin zama da sauransu ake shawara da su musamman ma da ya shi a cikin gida to ana yin shawara da su kuma mata hawa hawa ne ba hawa ɗaya ba ne ba darajar su guda ba ne yawa akwai masu zurfin tunani akwai mara shi to saboda haka kenan akwai mata na kwarai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace a kaɗan daga cikin mata sun cika ga su nan ga asiya nan ga khadija nan ga maryam ko to zuwa haka akwai mata shi yasa ma wani mawaki ke cewa da matan yanzu sun zamanto kamar matan da da Allah ya fifita su to da an fifita wata aka- da an fifita rana akan wata ko ba haka ba da an fifita mata akan me akan maza inda sauran matan yanzu kamar nada suke yace ai kaga rana da ake ce mata mace ta yi wata daraja kuma shi shi menene namiji ne amma ta fi shi saboda ta fi shi amfani gari mu kuma ta fi shi daraja ta fi shi girma saboda girman da ke gare ta akan shi ma cewa ake ta kama shi saboda bawon ta ne shi in ji masu waka ke rana su ke bawon bawon ne ke barawo da sauran kenan a mata hawa-hawa ne akwai masu cikakken hankali irin nasu na mata akwai kuma waɗanda suke da ragaggen hankali irin ragowar hankalinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawartar matan shi yana shawara da su kuma ya aiki da shawarar su saboda me saboda iya zama so ake ka iya zama ka iya zama da mata ake so shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce wa aishiruhunna bil ma'ruf ku iya zama mai kyau da mata ba ɗaukar kan kana kai kawai kai ne sarki kai ne kama karya cikin gidanka ba a'a, ka shawarce su annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci ummu salama ba a- a daidai wuri wanda yake cikin haɗari sosai wurin da an shiga cikin rayuwa ta ɗarɗar ta fargaba manzo Allah ya ce masahabai tunda ba za a tayi umara ba za a shiga makka ba kowa ya je ya aski abin suka yi tsantsaye saboda mi saboda ransa ya ɓaci ga su suna da karfin a shiga maka an ki shiga su sai su yi umara ga ya an zuwa yi wata yarjejeniya wadda zahirinta tana nuna kaskanci tana ka suka ki wanda Allah ya shigo cikin gida cikin hemar shi wurin ummu salama ta ce na ga na gan a cikin bacin rai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutane na ni na ce su je su yi aski tunda ba za a shiga umara din nan ba sai haske nan wurin umarar ta yi mu koma gida sai bari inda kafirai sun ce mu bari sai bari mu bari haɓari mana umar salama ta ce to ni yana ganin tunda kai ne jagora kai ne shugaban kowa da kowa ka yi ta waje ka kira mai aski ya ma aski in suka ka kayi dole sai goyi da kai yake na haka aka yi zala na hitowa ta ce kai na wanzami ya ce gani wanzala ce zo ka mana aski ko da aka ga an an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam aski gaba ɗaya an aski yake da sai wannan ce kai wani da Allah ina reza ka take zo kai mana aski kai rawan zaman nan haka duk ba dade ba sai ga kowa da aski da dai ka duba kolaye ne ga sunan masu albarka saboda haka kenan ana ana aiki da shawarar mata kuma kamar da yadda na bari ba wai yin watsi za a yi da shawarar ba kuma ba rena ta za a yi ba ko ba kararra a gaya mata cewa ke ba ba ki da hankali Ha, tana da haƙƙin ka shawarce ta kace to ma da shawara ta yi gaskiya Allah ya samu dace
Malam ya ce me hukuncin da mutumin da bai dogara da addu'a da addu'ar da yi zai ya kamata ya mu kansa sai dai kullum ya sa a sa'a mishi amma sai ya gayyato wani daga wata ƙasa ma shi dai a mishi addu'a amma shi addu'a shi bai dogara da tashi ba wani mai hukuncin mutumin da ba ya dogara da addu'a shi sai ta wasu to haka nan ba daidai bane gaskiya mata yi ka dogara da addu'a ka sa'annan ka kara da addu'a wani haka ake so ma'ana dogarar ka da addu'a da mai da hankalinka wurin addu'a yana nuna tsanani yadda ka damu da Allah ya baka abin amma ka sa wasu zai karkwancin ka haka nuna kamar baka damu da abin ba amma kamata kai ma ka tashi tsaye yawa in baka san yadda ake ban baka san lokuta ba duka tambaya kuma ba laifi bane ka sa waɗansu mutane da kake masu hasashen nagarta da kirki da mutanen kwarai ne su kama ma da addu'a domin bukatar ka ta biya wurin Allah amma kakka dogara da tasu ita kadai kai ba kai na'am
ya ce malam mutum ne aka masa haihuwa ya ce ranar juma'a ya ce yana iya daga yana iya kai zanen suna ranar lahadi
mutum ya kama haihuwa ranar juma'a wai ko yana iya dagawa zuwa ranar mun ga suna ba a dagawa suna sai a yi shi ranar juma'a yawwa a zanen suna a yanka rago ranar juma'a in ya so shagalin da kake so ka yi ka tara dangi ka tara yan uwa da amannan arziki a ci abinci a yi shagali a sha abin da za a sha a ci abin da za a ci jama'a su taru wannan sai kai shi ranar lahadi kida ma wannan baya da ka'ida ka'idar shi ne yanka rago ranar bakwai ranar bakwai ake yanka in tana da kurigo an yanka ba ka da halin yanka wani ba ka da halin sau wani naman da za a shagali ranar lahadin sai a sa a cikin kurigo a shi an cika addini yadda addini ya ce a yanyi shi kenan sai a haja nama da ma idan ka kewaye ka ci kawai a taɓa naman da sai wani haka ya halitta ba mu tsara na'am sai malam ya ce mutum ne ya saki ya yi niyyar sakin matarsa sai ya ma dai rubuta takarda sai kuma ya fasa da ka gabata ba kuma sai na san ya adana wani waje sai kuma ta ita kuma ita ga takarar yace ya ne sakan ya ne sakin yake
mutum da ya rubuta takarda ga iyali kuma sai ya wasa takardar saki maimakon da ya wasa ya ɓoye ta ko kuma ya kece ta sai ya ɓoye ta kuma cikin bincike sai ta gani ya zo ya suke ba ta nan ya kira ta ce a kasa kina na ga takarda ga ta nan wuri na ta ce ai ya wasa ta ce ai ban sani ba saki ya tabbata saboda haka tunda tsakanin shi da Allah ya ba wanda ya sani bai gaya mata ba to kamata ya kece takardar shi kenan ya toye ta makan ma ta zo ta hada takarnin ta gaga tsaki na jiki batun da ta gani shi kenan ka gani Allah ya kiyaye bismillah ba ta komi na'am
yace mallam yana so a fassara mishi wannan ayo ka maka suna Allahu malikul mulki ne har zuwa ƙarshe yana so a fassara mishi ya ce makaranta ya ce a fassara mai kolin lamar malikal mulki sai ya makaranta na'am
da wannan
to a kira sallah
mutum da ya- mutum da ɗan kasuwa ne ya sa yaro a cikin kasuwanci ya kula mishi da dukiyar kuma amma bai ba da haƙƙin nashi sai shi kuma yaron shi kuma yake ɗan ɗiba ciki yana yana ɗan shagalin shi ya ce a hukuncin yake mutum ne ya sa yaro tsaron dukiya kudima mai duke shi shagon shi ko wani wuri dai haka ana kudi na shiga suna ita amma shi ba ya ba yaron hake shi to shi kuma yaron sai yake dauka yana yan shagulgulan shi da malai idan zamanto kai zamanto wuce iyaka yake misali yana bukata abincin rana su ya halitta ya ɗauki kuɗin da za a ci abincin rana daidai abin da ake cewa abincin rana ba shagalin rana ba abincin na rana ya ɗauki abin kuɗin da aka sani da an kashe su ga abincin rana ba laifi ba ne wannan babu laifi ko wata yan bukata ya karara ma da ba ta wuce ba kuma ana kallon ita ma duke kuma ana kallon abin da ke shiga yana ita cikin duke amma wajibi ne in ka aje yaro ka yi yarjejeniya da shiga abin da za ka bashi idini ko kuma duwata abin da za ka bashi in dini ne ga abin da in duwata ne ga abin da za ka zaki ɗauka ka bashi don ka alkawari ba ka cika to yana da hakkin ya abin nan shi ya ɗauka amma shi ma kamar yadda mai gidan ya ƙi ba shi hakkin shi to shi ma kan wurin ɗauka hakki ya wuce iyaka in shi ma ya wuce iyaka ya ɗauki abin da bai kamata ya ɗauka ba shi ma ya zalunci Allah ya kiyaye wannan yana tambaya ya ce wai in ya ce Allah musalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ya yi salati ga annabi ya yi ya yi salati ga annabi in ka ce sallallahu alaihi wa sallam ka yi salati ko ba ga dan muka yi sunan manzo Allah me muke cewa cewa muke sallallahu alaihi wa sallam ba mu cewa Allah ba da mun ji suna annabi ba mu cewa Allah musalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ko haka muke sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya taba haka muka Allah bai faɗa maka sallallahu alaihi amma kai kana yi ne saboda ni da sunan salati gare shi kaji sunan shi to kenan haka in ka ce Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin yayi in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayi Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ya Allahumma salli ah, ala Muhammadin wa sallim yayi sallallahu alaihi wa sallam yayi duk yadda kai salati yayi sai dai salatin da bi shine wanda aka dauko daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake mafi ficin salati amma duk wanda kai zaka samu lada abin da dai ba za su wuce iyaka da karambani da kuma shishigi a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka shayi mana wayenmu Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka kawo mana aiki mai albarka Allah ka soya mana wannan yanayi mara daɗi da muke ciki ya Allah Allah ka kawo mana yanayi mai daɗi ya Allah yanayin da za mu samu ya ta alkhairi a cikin shi ya Allah wannan sanyi da wannan kura da muke ciki alkhairin da take tare da shi Allah ka ba mu walalin da ke dauke da shi kuma Allah ta'ala ka kare mu daga cikin Allah Allah ka ba kasashen mu haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu manema aiki Allah ka ba su aiki manema jari Allah ka ba su jari mai albarka manema kasuwanci Allah ka ba su kasuwanci mai albarka Allah ka kare mana shugabanninmu Allah ka taimake su da sanmu da yin adalci gare mu da kyautata mana da kishin mu ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke Allah ka kare su daga harara yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka ba su ikon kariya kasashen mu ya Allah ka kara musu gaskiya da ikon amana ya Allah ka kara musu kishin kansu da addinin su da kasar su da al'ummar su ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su matsalolin da yan kasuwan mu kanana da manya suke gamuwa da su Allah ka jare musu ya Allah Allah ka kawo musu karshen su ya Allah talakawa Allah ka sauƙaƙa musu rayuwar su ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu rayuwar su ya Allah yanda abincin nan yayi arha yayi sauki baje baje ko ina ga yanan Allah ka kawo kuɗi su ma su yi sauki su yi baje baje ko ina ya Allah ka samu abin sa ya abinci ya Allah Allah ka samu sa mana ya Allah Allah ka karba mana ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya su ka biya musu bukatun su ya Allah ka share musu hawayen su ya Allah abubuwan da suke so a wurin ka na alkhairi Allah ka ba su ya Allah abubuwan da suke tsoro na sharri su kama su Allah ka kare su daga gare su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين